أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan dare na lahadi daren hudu ga watan shida watan jimadar akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 445 ci gaba da karatunmu na nuniyatul imam al-qahtani rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi baiti na ɗari da saba'in ko eh ɗari uku lafiyarka ɗari da saba'in ko eh wata niskar da saba'in da ɗaya karatu na sha hudu kenan ko قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله أكرم بطلحة والزبير وسعدهم أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان وامدح جماعة بيعة الرضوان قل خير قول في سحابة أحمد قل خير قول في سحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان وامدح جميع الآل والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الوغى دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم بسيوفهم يوم التقى الجمعان بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم يوم الحشر ينزع كل ما والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان تحوي صدورهم من الأضغان والويل للركب الذين سعوا إلى والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل الحسين فإنه ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران قد باء من مولاه بالخسران لسنا نكفر مسلما بكبيرة لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران فالله ذو عفو وذو غفران لا تقبلن من التواريخ كلما لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخ وشق كل ب... كل بناني جمع الرواة وخط كل بناني اروي الحديث المنتقى عن أهله اروي الحديث المنتقى عن أهله سيم ذوي الأحلام والأسنان سيم ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان والليث والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان فمكانه فيها أجل مكان
طيب to yana ci gaba da bayani akan falalar sahabban manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim ya yi magana kan falalar alkhulafa guda hudu da kuma suna na aisha radiyallahu anha da suna na fatima da su alhassan da alhussein ridwanullahi alaihim ajma'in sai ce akirin bi talha kaga tatimmatul ashara kenan karashan goma almubasharuna bil janna أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن كرمتي دفللا تكيم وطلحة بن عبيد الله دا الزبير بن العوام دا سعد بن أبي وقاص وسعيدهم سعد دنسو معنا دنجنسو ين أوانسو أدرجة وسعيدهم دا كما سعيد ابن زيد كينا وبعابد الرحمن فللن ننتكيغ عبد الرحمن ابن عوف يتي عابد سو ضرورة تواقع وأبي عبيدة هكذا أبو عبيدة ذي الديانة والتقى ما أبو تن الديني لزورا الله وامدح جماعة بيعة الرضوان waɗannan sauran shida kenan cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna in an fidda mutum hudu su ne alkhulafa'ur rashidun abubakar thumma umar thumma uthman fa'ali radiyallahu anhum ajma'i sannan sai talha ibn ubaidillah wanda talha ibn ubaidillah annabi sallallahu alaihi wasallama ya jinjina mushi da cewa man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ardi falyanzur ila talha ibn ubaidillah shahada ya yi a yakin jamal da ya faru shekara ta talatin da shida duk da fada ne tsakanin ɓangarorin musulmi guda biyu to sai dai wanda ya kashe ɓalha ana cewa wata kibiya ce ba a san daga inda ta ɓullo ba ina yana nuna wani ne daga cikin munafukai wanda suka iza wutar wannan yakin wayanda zubair wanda ya kashe shi ibnu jarmuz yake kowaye wanda la'ananne ne annabi ya ce a mai albushiri da jahannama wanda zai kashe az-zubairu ibn al-awwam to kaga duka liyaqdi Allahu amran kana maf'ula yakin jamal tunda na Aisha radiyallahu anha da Talha da az-Zubair sun fito domin su sa baki ne su sulhu karshe kuma musibar ta koma ta rikice Talha ya juya zai zai koma aka kashe shi aisha ita da kanta ta ce ma urani illa raji'a ce ina ganin dai zan bar gurin nan tunda annabi ya mata wato ya mata ishara cewa ranar da za ta je shan ruwa jikin wani tafki karnuka za su yi mata haushi ya mata ishara da cewa akwai tashin hankali a ranar to ta je ko za ta sha ruwa karnuka su kai mata haushi ta ce komawa zan yi sai da ko aka harbi raƙuminta da take kai hatta faɗi sai na Ali da kanshi ya ce a je a ɗauko ta a ba ta tsaro duk da waɗanda suke tare da shi ne suka yi harbi wanda ya kashe falha da aka kashe falha sai na Ali haka ya zo yana kakkaɓe mai kura a jikin shi yana cewa ina ma a ce na mutu kafin in ga wannan bakar ranar da shekara dubu an gane ko Zubairu ibn al-Awwam wanda ya kashe shi ya zo zai shigo gurin Sayyidina Ali ya ce ku je ku ce katilu zubair zai shigo sai annabi sai sayyidina ali ya ce bashir qatil ibn safiyata bin nar wanda ya kashe az-zubair kai mai albushiri da cewa dan wuta ne yace ban san ganin shi kaga ya nuna akwai kyakkyawar alaka a tsakaninsu to talha yayi shahada shekara ta 36 a yakin jamal talha ibn ubaidillah wanda yana cikin waɗanda suke ‘yan gaban goshin manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam masu ba annabi kariya, domin a Uhudu yana cikin waɗanda ba su koge zu duk gudun nan da aka yi su suna tare da manzan Allah, sallallahu sai da ya mubaraza da mutum talatin bayan annabi an cire mai haƙora an zuba mai da haƙoran gaba an fasa mai goshi an mai rotsi a kai nabi ta kai yana suma yana farfadowa talha ke dauke da shi a bayan shi duk da fa shi ma talha din hakoran shi sun fita gurin ya tuge wata garkuwa da ta makale a goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da hakoran shi suka fita ga sara ga suka ga harbi a jikin shi ba adadi kawai sai ga wasu kafirai guda talatin suna fakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talha ya ce ma annabi dan zauna ka huta ya zara takobi duka sai da ya kashe su watan talatin har sai da hannun shi ya shanye a yakin Uhud sai da hannun shi ya shanye gurin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wannan yana cikin Bukhari an gane wannan ko والزبير الزبير بن العوام نبي إن لكل نبي حوارية وحوارية زبير بن العوام كون النبي ينادى وتجاجر تتمبي لم فتا cikawa. to ni jajirtacce bardan mabiyina shine Az-Zubair ibn al-Awwam shi ma shekara daya kashe su da Talharana guda An-Najmal shekara ta 36 an gane ko Az-Zubair ibn al-Awwam dan ammun manzon Allah dan goggon manzon Allah sallallahu Safiya Safiya bint Abdul Muttalib kaga kenan da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abokanan wasa ne tunda iyayensu wato ya da kanwa ne an gane ko to shi ne abokin wasa ko al'ada ce dan namiji da dan mace su ne abokan wasa ko su ne abokan wasa dan namiji da dan mace akan ce diya maza ko diya mata to dan namiji da dan mace su ne ake wasa tsakani ayo to don haka Az-Zubair kenan wanda shine wato ainihin mijin Asma bintu Abi Bakri shine mahaifin Abdullah bin Zubair da Su'urwa bin Zubair Mus'ab ibn Zubair yana da ɗiya kal usud malam dukkan su jarumai ne a filin daga kuma sun gado baban su ne man shabaha abahu fama zalama a cewa az-Zubair shine qa'idul maimana a yakin badar shine jagoran wanda suke ta gefen dama kasan yaki akan kasa wannan su dama wannan su hagu wannan suna tsakiya wayancan suna maharba daban zaka je badar az-zubair shine a dama ke jagoranta duk rundunar da take wannan bangaren sai sa'ad ko sa'ad ibn abi waqqas khalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kawun annabi yana cikin akhwal na annabi sallallahu wato tantan ko da tantan duk ɗaya ne da na bangaren uba na bangaren da an ce kawo ai kun gani dan uwan uwa alkhal to sa'ad kawun an ha annabi na mai wasa ya ce ni ga kawo na wani ya nuna mun kawun shi in ya isa annabi yana ce mai irmi fidaka abi wa ummi a yakin badar sa'ad bai taba rate ba bai taba kuskure ba in yi harbin kibiya nabi yana ce mai irin fi da haka abi wa ummi ka harba iyayena su zama fansa a gare ka isa sadi ke jin daɗi yana cewa ba wanda annabi ya haɗa ma iyayen shi sai ni an fahimta a yakin badar kenan hassan na hannun hagu yana ruwan kibiyo yana ruwan baituttuka shi kuma sa'ad yana dama yana ruwan kibiyoyi shine ya umar ya ce ma hassan kai gafara ana harbi ana tsara kai kuma kana ta wani wake-wake annabi ya ce rabu da shi ai waɗannan baituttuka na hija'i da yake yi sun fi shiga cikin zukatan kafiran nan fiye da ruwan kibiyoyi da ake musu a yakin yakin khandak akwai wani kafiri ya rufe jikin shi da kina silke ta ko'ina yana ta kashe mutane ba inda ake gani sai goshin shi idan shi guda ko sa'ad yana tafakon shi ko yana samun shi a goshi da ya tsula mai kibiya sai da ya sama ya faɗi annabi sai ya dariya sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sa'ad kenan shi ya jagoranci qadisiyya yakin qadisiyya wanda shine fatihatu fathi al-iraq wa farisa ajma'i haka shine ya jagoranci yakin qadisiyya a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu wa arda wanda da umar da kanshi ya so ya fita qadisiyya ka ba shi shawarar ya zaɓi kwamandan da ya yarda da shi ya ce to babu kamar sa'ad da ko tura sa'ad yakin da adada ana yaki da takobi da dawaki da wane ne sai suka je suka tarar da giwaye mala amma a haka da izinin Allah sai da suka ci nasara sa'ad ya rasu hamsin da biyar sai sa'id ko sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl al'adawi wanda yake dan uwan sayyidina umar ne dan ammun shi ne sannan to za a ce sun yi gishiri ba na gishiri in ba kamar da ko domin Fatima kanwa Sayyiduna Umar matar Sa'id bin Zaid sannan Atika matar Sayyiduna Umar kanwar Sa'id bin Sa'id bin Zaid an gane ko kowa na aure da kanwar kowa sannan kuma diyan ammi ne banu amne sannan kuma akwai surukuta kowane khatan din dan uwan shi ne ya ce khatan mijin kanwar ka koyarka kowane khatan din dan uwan shi ne sa'id yana cikin wanda suka shiga musulunci farko-farko don ya ma riga na umar musulunta mutum ne wanda yake mai zuhudu da gudun duniya shugabanci bai dame shi ba annabi ya hada da shi cikin al'ashar al-mubasharun bil janna sa'id ibn zaid baban shi zaid ibn amr ya kasance hanifi ne baya bautar gumaka baya cin dabbar da aka yanka mugunci yana tuhumar ƙuraisha tun kafin zuwan musulunci wannan zai nuna maka ashe ƙuraishu ba sa cikin ahlul fata asali suna da addini na tauhidi na addinin annabi ibrahim kusan galibin su ne sai suka rikice amr ibn luhai al-khuzai shine je ya dauko musu bautar gumaka daga kasar yaman wanda annabi ya ce ya gan shi yana jan hanjin cikin shi a cikin jahannama shine ya ainihin daura su akan bauta na gumaka to kaga da waraqatu bin nawfal da su zaid ibn amr ibn nufayl suna cikin waɗanda ba su yarda da bautar gumaka ba an gane ko daga su waɗannan ana musu kyakkyawan zato bal ana sawa da su cikin sahabban manzan Allah ko da duke ba su gan shi ba a lokacin da ya zama annabi amma dai suna cikin mabiyan shi tunda waraka annabi ya ji wasu suna aibata shi sai ce la tasubbu warakata fa inni ra'aytu lahu baytan fil jannati aw baytayn kar ku ƙara zagin waraka na gan shi yana da gida aljanna kai gidaje biyu ma an fahimta ko to haka shi ma baban sa'id ibn zaid sa'id ya rasu 51 wa bi abidir rahmani falala da karamci ya kai ga abdurrahman ibn auf wanda yana cikin mawadata cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da akwai wasu ruwayoyi da ake yadawa abdurrahman zai shiga aljanna da rarrafe ko kana fatan ka shiga da kafarka na ruwaya ce ba ta da inganci la asasa laha min as-siha mutum ne mawadaci mai dukiya kuma mai taimakon al'umma mai taimakon al'umma kamar talha shi mana da dukiya har ana ce mai talhatul fayyad yawan kyauta kenan to hakan nan abdurrahman ibn auf yana cikin farko farkon waɗanda suka musulunta waɗanda suke masu daraja gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran khulafa Abdurrahman ya rasu 32 shekarar da Ibn Mas'ud ya rasu. Wa Abi Ubaidata, Abu Ubaidata ibn Amir ibn al-Jarrah, Aminul Umma. Annabi yace inna li kulli nabiyyin inna li kulli ummatin amina wa aminu ummati Abu Ubaidata ibn al-Jarrah. Kowace al'umma tana da amininta. To aminin wannan al'umma shine Abu Ubaida. tun ne wanda yake ya kai kimma ya kai matuƙa a gurin gudun duniya da zuhudu da kankantar da kai yana gwamna a ƙasar sham yake dako sana'ar shi dako dako yake yana cin abinci shi yasa da sayyidina Umar ya kai ziyara kasar Sham ya ga mutane duk sun canza kasan yanayin gari ko ba haka ba ka zo wani garin sai ka ga al'ada ba irin ta a Madina kowa zahidi ne kowa na da gudun to Sham mutane ne wanda suke da hadara an gane ko suna da hadara suna da gine-gine da benaye da kaza Madina duk bukkoki ne yawanci in bukkoki ne in ma an yi ginin dai sai a yi rufi irin wancan na ciyawa da sauransu to amma sham su sun jima da ainihin da wayewa da kalan hadara da sakafa da ci gaba don haka da sannan umar ya zo sai ya ce gayyarati duniya kullum nasi illa aba ubaida ta duniya ta canza kowa banda abu ubaida inda ya muawiya umar da ya gan shi ya ga ya yi wanka ya wanku da kyau ya ce mai iye kuma ba kai ne dan gidan Abu Sufyan ba sai ce Amirul Mu'minin yanayi ne yace to me yasa Abu Ubaida bai canza ba gane ko Abu Ubaida ibn Jarrah bawan Allah ya rasu cikin Bawus na Amwas shekara ta 18 lokacin khilafa ta Sayyidina Umar yayi shahada cikin wannan annoba da aka yi a kasar Sham shi yasa sai malam yace viddiyana ma'abocin addini an ce wannan mai addini ne ma'ana yana kankama addini sau da kafa wattuka dukkanin sahabbai sun kasance masu daraja ne amma kowa da abin da ya fi shahara a kan shi wamdah jama'ata bai'atir ridwani yace ka yabi dukkan taron waɗanda suka yi bai'atul ridwan bai'atul ridwan da aka yi a ina a sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya shekara ta nawa eh ta shida ne ko umratul qada ita ce shekara ta bakwai sulhul hudaybiya an yi ta shekara ta ta shida an ga bayan khaybar da kadan akai sulhul hudaybiya to lokacin nan da aka je sulhul hudaybiya mushrikai suka hana musulmai su shiga garin makka wanda kusan bai wuce bai wuce kilomita shida ne ko bakwai ba tsakaninsu suka hana su shiga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura sayyidina Uthman cewa ya je ya gaya mu Quraishu ayi mufawada tsakanin shi da Quraishawa cewa annabi ba rikici ya zo nema ba kawai dai ya zo ya gaida dakin Allah ne sun zo su yi tawafi su yi umra shirkai suka ce to ya kuka tawo da takubba da makami ce ya zai mu shigo haka kawai kuma mu yi mu ihtiyati ne kawai gane ko kuma sun sani sarai annabi inda ya karsu zai yi zai aiko sako ai ba matsoraci bane baya zamba cikin aminci amma su abin da suke tsoro kar mutane su ce Qurayshawa sun gaza da sun kori mutum ya je ya taho da mutane sama da dubu zai shigo musu gari tunda an ce sulhul hudaybiya mutane sun kai dubu goma sha hudu wanda suka taho ciki akwai mutanen madina akwai muhajiruna za su shigo za su zo ainihin a sai umra mashirikai suka giya to da aka tura sai na Uthman mufawada ta ta juma suna ta sun kasa tsaida magana daya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya kwana daya kwana kai sai aka yi ta yada rumors cikin gari cewa kai Usmanin nan ma anya ba sun kashe shi ba har labari ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an kashe Usman ya ce hiya al-harbu idan kenan yaki za to a sulhul hudaybiya ne sahabban nan guda dubu ɗaya da ɗari biyar ko da ɗari hudu kowanne ya zo ya yi mu baya a cewa ta kan jinin usmanu sai dai ya rasa ranshi sai dai ya rasa ranshi kowa ya mu baya su salama tubun al'akwa shi hasso biyu ya yi mu baya ya zo ya sa hannu ya yi mu baya can ya ga ana ta zuwa ya annabi ya ce ba ka yi ba ya ce na zo in ƙara ya ce to kawo hannunka kai mu baya a da shi ya sa Allah ya yarda da su لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ألا تيمي فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ألا يوانك زوجي يسو ce zukatansu tsarkakakku ne Allah ya san abin da ke zuciyarsu waɗannan ɗan shi'a sai ya ce babu usman cikin wanda suka yi mu baya ina jin daɗi sai ce to akan wa aka yi mu baya akan usman akan baya akan shi yanzu a yi walima saboda murnar ka ci jarabawa sai a zo ana ma gori baka ci shinkafa waliman ba kaga wanda ya zo ma gori ai shashasha ne bai san shi da ma in shi ma ya samu an bashi shinkafa kara ce aka yi mai albarkacin kaza ne ka dangare ya sha ruwan kasko so don haka kuma farkon waɗanda suka fara mubaya akwai sayyiduna ali dan akwai wanda suke cewa shi ya fara yin mubaya amma abai a tole ruwa da shi umar shi aka sa yana shela shi da abbas suna da murya ne an gane wannan to وامدح جماعة جميعا وامدح جماعة بيعة الرضوان قل خير قول في الصحابة أو في صحابة أحمد كفألو مغانا ميكو ما في في تير مغانا خير ده شر تفضيل سو يكن زوبا تارد ألف يكون أتي أخير كو أشر أتي خير كو أتي شر أنا نفهم ما في الخير كو ما في شر تقول خير قول يعني أفضل قول faɗi mafificiyar magana fi sahabati ahmadin akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kamar yadda zaka yabi al'ashara ko to sauran sahabban ma su ma duka yaba ka faɗi maganganu masu kyau akan su ba ce iya goma nan su kadai ne yan aljanna ba a cikin yan aljannan cikin sahabban waɗannan sun fi daraja wannan shine zance mafi inganci al'asharatul mubashsharuna bil janna sun fi daraja cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da albishir na musamman sannan akwai masu bishara ta musamman su ma cikin sahabbai kamar su ukasha ko hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin wanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab kamar barira ta sha bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce abshiri la tamassakin naru abada kamar abdullahi bin zubair ya sha jinin da aka yi ma annabi qaho sai ce ka je ka samu gurin da ba mai ganin ka ka zuba kawai rasa ya kawai shi yana yaro kare ce kai ma kwantar da hankali wuta ta taba jikin wanda ya sha jinin annabi ai ba zai yiwu a gane ko kamar wa kamar su khadija akwai muhatul mu'minin gabaki daya kaga yan aljanna ne tunda mutum tare da iyalan shi zai tashi aljanna to kaga ko ai yawa Allah ya ce lastun ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun walaqad kuma sun ji tsoron Allah to da haka suna cikin waɗanda an musu albishir da aljanna kamar su Qais ibn Shimas wanda annabi ya sanya shaida shi shaidan mutum biyu kaga shi ma yana cikin yan aljanna kamar wa kamar Bilal ibn Rabah nabi ya ce ya ji takun shi a gaban shi cikin aljanna kamar Ali Yasir, Ammar da Sumayya da Yasir, Nabi ya ce, Sabaran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna da ya tabbata a Musnad. Ga ahlu Badr, la'alla Allah tala'a ala ahli Badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Kamar su Hamza, sayyidu shuhada'i Hamza, kamar su Abdullah Ja'far ibn Abi Talib, Nabi da aka yanke mai hannu da kafa a yakin mu'ta annabi ya ce an musanya mai da wasu fuka-fuki cikin aljanna yana tashi tare da tsuntsayen yan aljanna to kaga waɗannan duk suna da bishara ta musamman amma kakka wani ta lissafi duka sahabbai yan aljanna ne ibn hazm ya ce duka sahabbai tunda Allah ya ce wa kullum wa'ada Allah al-husn ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du وقاتلوا sai ce wa kullum wa'ada Allahul husna kasan dai alhusna ba wuta bace ba wuta bace in kace ma ba aljanna bace to dai ba wuta bace kawai dai yan aljanna dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad taba Allahu ala an-nabi wal والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وأن سكجيا كان تبوك دكا صعبا النبي lillahi darruhum malam yace wamdah jami'al ali ka yabu dukkan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzon Allah me yasa ya ƙara da wanni suwan so da shi'a ba sa sa matan annabi cikin iyalan shi shi yasa sai yace wanni suwan kai fa hadda matan shi bal su ne gaba gaba cikin iyalan shi wanda abu ne hatta wato ainihin lugha ta arabiyya akan ce alu fulan ana nufin iyalan shi kuma a yi musu jam'i na girmamawa kamar yadda mala'iku suka faɗa matar annabi Ibrahim, ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait duk da ita kadai ce a lokacin an fahimta ko su daka dukkan iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴan shi da jikokin shi da ƴan uwan shi da ƴaƴan ƴan uwan shi waɗanda a'mam ɗin shi da ɗiyan a'mam ɗin shi wanda suke musulmai duka ka yaba su da kuma matan shi na aure waɗanda ya zauna da su mata goma sha uku biyu sun riga shi rasuwa na khadija da wato zainab bintu huzaima sauran taran ya rasu ya bar su ridwanullahi ta'ala alaihinna ajma'in da ma jara bayna sahabati sha ɗaya kenan ko wanda ya zauna da su wanda ya aura ake cewa sha uku akwai biyu ai da ya sake su wanda su bai tare ba da su bai tare akwai da ta shigo ta ce a'udhu billahi minka ko ce ilhaqi bi ahli ne matsari da babban jiki gida akwai wadda an aure ta daidai Ibrahim ya rasu dan shi tace inda annabi ne danka ba zai rasu ba yace to da sauran ki kema kama hanya su wannan ba a sa su cikin ummahatul mu'minin an gane ko ibn al-asir ya kawo wasu ruwayoyi cewa waɗanda annabi ya aura sun kai sha biyar almuhim dai sha ɗayan nan su ne waɗanda suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ko shakka دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان كربدا أبن دي قدان سكان صحابي في الوغى أفيل ياكي الوغى شين أسلي شين رفع الصوت عند المصيبة شين سكي كرا الجلبة an shiga cikin hali an kawo hari ana ihu ku kawo ku kawo ku taho ku kawo tallafi kaza to sai zama yakin gaba ɗaya ana kiran shi alwaga to ka rabu da abin da ya faru tsakanin sahabbai ma'ana karka tsoma baki a ciki yana cikin usul na ahli sunna shine tarkul khawdi fi ma jara bainas sahabati ba ma kutsa baki cikin abin da ya gudana tsakanin sahabbai to wani zai ce a gashi nan kullum ana magana an yi jamal an yi sufin an yi kaza sun ce a wanga kuma ana kore shubuhani ba a magana akan abin da ya faru tsakanin su amma da dan shi'a da banasu bai sun zo sun yi karairayi sai ahli sunna suka bukatu suka tursasu dole su fito su bayyana gaskiya wannan yasa su alqabi abubakar ibn al-arabi al-maliki rahimahullah ya rubuta al-awasim min al-qawasim littafi ne duk da dan karami ne ba tasghiri ne na ihtikar ba ba shi da girma bai wuce kala safa 200 ko 190 da wani abu wai haddama hashiyar da aka yi mushi kenan in banda hashiyar ba zai wuce girman nuniyan nan ba in iya matanin ne amma ban san ta littafin da ya yi wato ainihin bayani filla-filla akan matsalolin da suka faru tsakanin sahabbai kamar wannan littafin ba cikin na kuda ma'udi domin shi tantancewa tankaɗewa ya baka ce ya tace ya ainihin wato tankaɗe maka ce kaza da aka ce ƙarya ne to ga asalin abin da ya faru in ya kawo kasima sai ya kawo asima kasima asima shine al-awasim min al-qawasim ibn al-arabi kenan al-maliki ba wancan ibn arabi fa dagutun ba ba shi ba ibn al-arabi bil ma'rifa an fahimta ko mi ahkamul qur'an mi aridatul ahwazi na'am al-awasim min al-qawasim sunan littafin sai aka ainihin tantance sai ce karka tsoma bakinka kan abin da ya gudana tsakanin sahabbai a filin yaƙi bi suyufihim da takubbansu yawmal taqal jam'ani lokacin da bangarori biyu suka haɗu kamar a jamar tsakanin bangaren na Aisha da Talha da Az-Zubair da bangaren Sayyidina Ali da Sufyan tsakanin bangaren Sayyidina Ali da bangaren Muawiya an yaƙi an zubar da jini amma Allah ya riga ya kaddara abin zai faru liya nizallahu al-khabitha min at-tayyib suna yaƙi da junan su amma kowa na roƙa ma dan uwan shi gafara kowa na roƙa ma dan uwan shi gafara inda zaka gane kawai wata masifa ce da sababin wasu munafukai da suka shiga tsakani kuma jarabawa ce shi yasa sai yace faqatiluhum minhum wanda aka kashe yana tare da su dan uwan su ne wa qatiluhum lahum wanda ya kashe shi ma dan uwansu ne ba irin wancan hadisin na idhal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar shi wancan gurin zaluntar juna ne wannan kuma shubha ce ta shiga ijtihadi muawiya yayi asfin ya ijtihadi sai ya zama yayi kuskure amma sayyiduna ali yayi ijtihadi shi sai yake kan daidai sai shubha ta shiga tsakani sai munafikai suka kutsa suka bata lamarin ina fata an gane wannan shi yasa san da aka yi zancen sulhu kowannen su ce ya amince muawiya ya turo amru ibn al-as ya wakilce shi sannan ali ya turo abu musa al-ash'ari su dama su su waɗannan amru da abu musa su suka yi ta wato kai kawo gurin a samu sulhu kan lamar akai sulhu to sai kawari suka balle suka ce ba zai yiwu ba kuma eh su ba sa su kai kenan su suka hada fadan su suka hada fadan kenan an gane wannan ko ne suka kafurta sayyiduna ali da muawiya suka kafurta dukkan wanda suka mai jamal da sufyan din ciki har da suna na aisha dai suka ce arnan sai ta bayyana to da haka da wanda aka kashe da wanda ya kashe duka minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashri marhuman Allah ya ce dukkanin su su biyun a ranar alkiyama Allah zai musu rahama tunda duk musulmai duk sahabbai ne sahabbai ne su an tambayi Umar ibn Abdul Aziz da khalifatul adil rahimahullah me zaka ce kan abin da ya faru tsakanin Ali da Muawiya tsakanin Ali da Aisha da Talha da Azubair sai ba da wata amsa mai ban mamaki sai ce ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kal uyun wa salamatul uyuni alla tumassa bil bana shi sabon annabi kamar ido ne kana son idan ka zauna lafiya ka kai ta tsungulin shi kai ta shafa shi kana sosa shi da hannu to kar ka sa baki ciki kenan a wata riwaya da aka ce me zaka ce kan wannan rikici sai ya ce tilka fitnatun asama Allahu aidina aidiyana anha fa halla na'sima alsinatana anha fituna ce Allah ya kare harussan ya kare hannun daga khaubi ciki ba mu fada ciki ba da hannunmu ba ma nan akai to idan ne ba za mu kare harshen mu ba wannan kuma al-Imam Shafi'i ya faɗi makamancin wannan shi ma ya faɗi makamancin wannan haka rikicin da ya faru tsakanin sahabbai yanzu a yi faɗa tsakanin babanka da babanka ka zo kana ba da labari ci aijiya da babanmu da mamana ba ƙaramin damban bala'i suka yi ba ɗauki ya zama haukaci akwai rashin kunya ciki in za ka iya sulhu ka yi in ba ka iyawa ka koma ka yi ta'addu'a ka ce Allah ka haɗa kansu ba ba ko ba haka ba amma dole ka ban cikin ka in dai kana da guntun kunya da shahama a tattara da kai to ka ba a tsoma baki ciki ka ce za ka yi alƙalanci sai dai in ta kama a yi bayani sai a yi bayani ga yanda abin ya faru ga yanda abin ya faru Muhammad Hassan ya yi ƙoƙari cikin littafin na alfitinatu bai na sahaba ya yi ƙoƙari gurin ya kawo wato ainihin asalin abin da ya faru duk da ɗan matsalar shi ɓangaren manhaji amma dai a wannan ɓangaren ya yi bakin ƙoƙarin shi haka wancan na kasar ko ake da suna ne mai hikubatun bai na minar tarihi Usman al-Khamis Qatar ne yake ko Kuwait ne ko dan Kuwait ne Kuwait ne ina ga dan Kuwait to shi ma ya yi ƙoƙarin shi wurin wato bayani kan waɗannan matsalolin da dai littattafai da dama amma dai babu kamar al'awasin min alkawasin bayyib sai yake cewa wallahu yawmal hashri yanzi'u kullama tahwi suduruhum min al-adghan Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama zai fidda duk abin da zukatansu ke kunshe da shi na kiyayya da juna domin wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin yan aljanna duk wani dan matsala da dan damuwa da ke tsakani akwai wata gada nabi ya ce an tsallake siradi an tsallake gadar tsakanin wuta da aljanna ko to yanzu kuma akwai wata gadar da yan aljanna in sun zo sai a tattara su kai wani kana dan mawana kallon hadarin kaji wani bakwa ga maciji ga wani to a yafi juna sai a yafi juna shikenan babu wata matsala kuma shikenan za a shiga aljanna da zukata farare Mustapha Murad da yayi nisa'un ahlil janna ka san yayi ahlin nar yayi ahlil janna ciki yake cewa zaka iya kamanta zuciyar dan aljanna da irin zuciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce matsayi ba matsayi annabi na gaban kowa aga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam baya rike da kowa shi ba ya ƙin kowa in dai ba in ka ga ya ƙi ka Allah ka ƙi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya hasada ba bai iya hange ba bai iya baƙin ciki ba bai iya mugunta ba to dan aljanna haka zai tashi zuciyar shi ta amma a duniya hasada fa kowa na da ita aka ce kowa na da hasada sai dai lakinnal karima yukhfihi wal la'ima yubdi shi mutumin kirki ɓoyewa yake kullum yana faɗa da ran shi da ta hararo mishi wane ya canza gida sai ce astaghfirullah to ina ruwanki shi mutumin kirki kullum mujahada da muhasaba da yaƙi yake da ran shi da zuciyar shi shi kuma mutumin banza da ta ce wane ya gina gida eh kuma hakan haka ku yazo ba shi da ko sisi mutumin nan to sai kaga ya fara bayyana kai wai kana da labarin wane ya gina wani katon gida ina ma ya samu kuɗin ne to mutumin kirki ba haka ba yake نعم ويل لمر... للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان أزابر الله الويل كلمة عذاب وزجر وسنا cewa wadin fi jahannam hadisin da yazo da haka bai tabbata ba kawai dai alwail ibara ce ta tsananin ukubar Allah tunda duk wanda zaka ji an ce wailu ta tabbata akan su zaga masu aikata kaba'ir ne wal wailu lirrakbi alladhina sa'u azabar Allah ta tabbata akan tawagan nan arrakbu ana amfani da shi akan ma'anar jam'in rakib akan ce arrakibu arrakbu arrukban an gane ko sannan akan ce arrakbu ana nufin jama'a ko tawaga tawagan nan da suka je ila usmana suka tafi zuwa ga khalifa usman ibn affan fajtama'u ala al-isyani suka haɗu akan saban Allah shine kashe sayyidina usman da suka so ake kira asfuwa in zanga zanga in ta da zaune tsaye ɗan wato juyin mulki da suka je suka yi masu na usmanu rashin kunya suka ainihin wato kashe shi don su kwace mulkin a hannun shi kuma Allah ya hana su mulkin to azabar Allah ta tabbata a kansu wailul liman qatala al-husaina azabar Allah ta tabbata akan wanda ya kashe sayyiduna Husain fa innahu domin lalle wanda ya kashe Husain qad ba'a min maulahu bil khusran hakika ya dawo da taɓewa daga Ubangijin shi. Wanda ya kashe Uthman Hussein, Allah ya la'ance shi, kamar da Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa muna tsine mawa wanda suka kashe Sayyiduna Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu radiyallahu anhuma na cewa muna tsine musu fil barri wal bahr tsinuwar Allah ta tabbata akan su fil barri wal bahr a cikin teku da saman tudu kasan dan shi'a wato ya yi bayani gaba cewa in za ka karanta tarihi ka tantance in sun tashi kullum cewa suke yazidu ya kashe ya kashe ra ya kashe hussein yazidu lalle a mulkin shi aka kashe hussein amma ubaidullahi ibn ziyad shine wanda ya sa aka kashe sayyiduna hussein yayin da mutan basra da kufa iraqain su suka yaudare shi suka yi istidrajin shi har sai da ya zo Iraq suka rubuta mai takaddu na goron gayyata sama da dubu da ɗari biyar ya zo Iraq ya zo Iraq za su suna son shi suna kaza da nufin za su mai mubaya'a ya zama khalifa inda mutanen makka suka yi abdullahi bin zubair mubaya domin lokacin da yazid ya ɗauki mulki ya dinga tilastawa mutane su yi mubaya abdullahi bin zubair ya ce a bashi zai yi shawara aka bar shi aka ce to kai shawara zuwa safiya zakara ya bashi sa'a sai makka makka yana zuwa suka ce ai ko ba wanda ya cancanta ya zama khalifa sai kai suka mai mubaya'a ya zama khalifa an gane ko shi kuma al-Husain sai mutan Iraq suka yi ta rubuto mai takarda yana Madina suka ta rubuto mai takarda ya zo za su yi mishi mubaya'a za su goyi bayan shi za su yi da Abdullah bin Umar ya mai nasiha ce mutanen nan ba adalci gare su su suka yaudari mahaifinka suka kashe shi daga kai makar sai ce to Allah ya kanni kawai a raina nake ji sai na ji ka yi haƙuri inda abokin shi ne Abdullahi bin Umar daga ya tafi ba su bar shi ya isa magarin Basra ba wanda yake gwamna a Basra Ubaydullah bin Ziyad a lokaci suka ritsa shi a wani guri da ake kira Karbala runduna biyu ce runduna ta farko da ta taho sai shugaban sai ya ji nauyin a ce shi ya yaƙi jikan annabi sai ya gudu shi ne ubaidullah bin ziyad ya turo wato komandoji guda biyu komandoji guda biyu da wato ainihin shamar ko shimur ibn zuljaushan da kuma sinan ibn malik to waɗannan halakakku su suka yi tarayya gurin kashe sayyidina husaini ɗaya ya harbe shi da mashi guda ya zo ya sara kanshi ya sara wuyan shi wanda kuma shi shimur tarihi ya bayyana ya tabbata cewa da yana cikin tawagar sayyiduna ali yana cikin yan shi'a da suka ce suna tare da sayyiduna ali wadda kuma in ka abin mamaki shi dan shi'a da yake wawa ne a cikin littattafansu littattafansu na cike da tsine musu albarkan da sayyiduna ali yake su da kansu kuma suke ruwaitowa kullum yana cewa ina fatan da a ce zan samu mutum ɗaya daga cikin mabiyan mu'awiya waɗanda suke bin shi da ikhlasi ya fiye min mutum ɗari daga cikin ku munafukan banza da wofi kuma sun ruwaito shi a cikin usulul kafi yana cikin sunan katon littafin nan nasu a mujalladi ɗari da goma sha biyar subhanallah me yake da suna ne littafin a sha'afa to duka biharul anwar a cikin biharul anwar to su shimir suna cikin wanda tsinuwar sayyiduna ali ta bisu zaka kuma ya dawo ya kashe mai da ya kashe husaini aka tsine mushi albarka lokacin da muhtaru sakafi ya zo kuma yana yaƙarsu waɗanda suka kashe husaini to ya gudu ya je ya haɗa kai da wasu kafirai akan a yaƙi muhtar muhtar ɗin ya zama sanadi ya kashe shi shimar bin zudaushe duk da shi ma muktar daga baya da awar annabta kuma da awar annabta shi kuma musab ibn az-zubair ya kashe shi an fahimci wannan ko to waɗanda suka kashe Husaini shine yace Allah azabar Allah ta tabbata a kansu domin wanda ya kashe Husaini qad ba'a min maulahu bil khusran yani raja'a bil khusran daga ubangijin shi ya dawo da tabewa Allah ya la'ance shi ya zama taɓaɓɓe an fahimci wannan ko sai ce lasna nukaffiru musliman bi kabiratin ba ma kafirta musulmi dan ya aikata babban laifi fallahu zu afuwin wa zu ghufran mun Allah ta'ala ma'abucin yafiya ne ma'abucin gafara bayani akan murtakibul kabira ya gabata a baya mun yi bayani akan haka dama mun ji tun a farko cewa bai tsara nazum din shi ba wani lokaci yana dan haɗa riwayoyi amma da ba suka ce raunuka da kyawun baitukan da waƙen ya kankara wancan laifin la taqbalan na minat tawarihi kullama jama'ar ruwatu wa khatta kullu banani karka karba daga cikin tarihi duk abin da maruwaita suka tattara kuma da abin da hannu ya rubuta wato kai ya zama da kaga littafi na tarihi ka je ka siya kai ta karantawa kana wa'azi ka zama wa'azin turmi to karka yi haka ka tace zama akwai littattafan da sun shahara daga wasu makaryata ne suka yi su kamar kaga littafi na tarih na ainihin wato al-mas'udi dan shi'a ne tarihul mas'udi amma ba za ka je ka karanta shi ka dauko magana ciki ka zo kai hujja da ita ba haka tarih na al-yaqubi shi ma dan shi'a ne shi amma kuma rafida wanda sun halatta ma kansu ƙarya da kuma zagin sahabbai ala ra'asihim ash-shaykhan zagin sayyidina abubakar da umar ta wannan ba za ka ɗauko abin da suka rubuta a littafin suka zo ka ce za ka yi hujja da shi ba littattafan tarihin da suke da wato tsarki ko da ma dai akwai ruwayoyi da ifai dai masu shi sukan ɗan yi ishara ko su yi nuni kamar kala su albidaya wa nihaya na ibn kathir kamar tarihul islam na al'imamu zahabi kuma malaman musulunci sun musu aiki malamai na ahlus sunna sun musu aiki to ire-iren wannan su ne zaka nemi tarihi kai itimadi da wasu mar duk da shi ma tarihi yana da mustalah din shi yana da mustalah din shi akwai hanyoyin da ake bi a gane tabbatuwar shi akwai hanyoyin da an aka bu za a gane rashin tabbatuwar shi tarih na ibn jarir at-tabari tarihul umam wal muluk was salatin yana da daraja saboda shi wanda ya rubuta mutum ne kayyim mai daraja idan ahlus sunna ibnu jarir na tabari mai tafsiri to amma sai dai akwai wani malamin shi da yake yawan riwaya daga gare shi shi kuma makaryaci ne to daka shi ma tarihi na at-tabari sai mutum ko in dai baka kware a ilimin hadisi da riwaya ba da ilimin jarhi da ta'dili ba to shi ma din gwara gwara inda zaka samu mulakhas din shi wanda aka yi bayani akan aka ciccire waɗancan riwayoyin na ƙarya wannan da dama amma ka ɗauko shi ka ce zaka dinga bincike a cikin shi to wata ran kwaɓarka za ta yi ruwa ina fata an gane wannan zaka ka samu littattafan tarihi cikin manya dai ga su albidaya ko an burin ka ƙatar littafi shi ma dai daidai gwargwado manyan mujalladat ma na da yana kai bakwai yanzu har goma sha hudu ma yana kai wa akwai tarihul islam asali mujalladi 52 mujalladi 52 amma yanzu sukan dan takure bugun sai su mai kananun rubutu mai wahalar da su mana ashiru gani na akwai kwashe-kwashe tarihul kulafa na suyudi ko akwai kwashe-kwashe ciki ai suyudi yawa shi ma haɗibul laili ne ya kwarai kuwa a fiye mafi yawa irwil hadith al-muntaka an ahlihi duk da shi ma an mai aiki in yana da ta'aliki da takhriji na malamin da yake tabbatacce taba'a amintacce a babu laifi irwil hadith al-muntaka an ahlihi ka ruwaito hadisan da suke tatattu daga ma'abotan shi wato ahlur riwaya kenan sima zawil ahlami wal asnan akan ce sima ko siyama yani la siyama siyama zawil ahlam musamman waɗanda suke ma'abota hankali wal asnani ma'abota shekaru al ahlam hankali anan yana nufin thika yana nufin waɗanda suke ma'abota aminci cikin riwaya kuma manyan malamai masu shekaru shi yasa sai ya buga misali kabnil musayyib kamar wato ainihin ibnul musayyib sa'id ibnul musayyib sayyidu tabi'ina kenan ko wal ala da al ala ko dai ya zama al'ala ibn abdurrahman ibn yaqub al-huraqi ko kuma ya zama al'ala ibn al-musayyib al-kufi ko kuma ya zama al'ala ibn ziyad al-basri wa malikin da al-imam malik ibn anas ibn anas imam dar al-hijra wal layth da layth ibn sa'd wa zuhri aw sufyan da zuhri ko kuma sufyan sufyan zai iya daukan ibn uyayna ko dauki sufyan al-thawri ko to al'ala da ya ambata a farko ibn al-musayyib ya ambata a farko ko eh ibn al-musayyib yawa sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'in wanda yana cikin khiyaru tabi'in wa alimu ahli al-madina ya rasu bayan shekara ta 90 91 zuwa abin da ya sawwaka malik ibn anas shine na biyu ko al'ala al'ala muka ce ko dai ya zama ابن عبد الرحمن ابن يعقوب ابن حرقة الحرقي wanda baban shi wato ainihin sahabi ne shi kuma tabi'i ne shi kuma tabi'i ne ya rasu shekarar 138 ala ibn abdurrahman huraka imam ahmad ya wathaka shi amma ibn ma'in ya ce laisa hadithu bi hujja isa hadithuhu bi hujja suna cewa ma ainihin wato ainihin ya rasu shekara ta 132 ne ba da takwas ba akwai al'ala ibn al-musayyib al-kufi al-kahili wanda shi ma thiqa ne wanda shi ma ainihin thiqa ne ya ya rasu shi ma kusan makamancin haka 130 da wani abu akwai al'ala ibn ziyad al-basri abu nasr ya rasu 700 ya rasu 78 ya cikin kibaru tabi'in 78 ya rasu to Allahu alam ya zama dai ɗaya daga cikin waɗannan yake nufi inda kawai ya ce al'ala'u ne ya yi shuru ko? aiwa shi ya rasu 78 daidai ya yi girma wa'inci والعلاء ومالك مالك ابن أنس إمام دار الهجرة دار سدريدنا سبعين دتر الليث ابن سعد دار سدريد سبعين دبير babban malamin faqihu misra kuma abokin malik az-zuhri muhammad bin muslim az-zuhri ibn shihab bin az-zuhri ko wanda babban malami ne shi ma a madina ya rasu 124 Sufyan idan al-Thawri ne Amirul Mu'minin fil hadith ya rasu 161 in Ibn Uyayna ne ya rasu shekar 198 an gane ko Aw Sufyan sai ce wahfaz riwayat Ja'far ibn Muhammadin فمكانه فيها أجل مكان ككيا رواية جعفر ابن محمد domin matsayin shi fiha yani fil riwaya ajallu makani matsayi ne wanda ya kasance mafi girma ya nufin Ja'far bin Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Ja'far as-Sadiq kenan Ja'far as-Sadiq da ya rasu 148 to shi Ja'far a ƙashin gaskiya ƙasa da wa'incan yake gurin rutuba ta ƙarfin riwaya yana ƙasa da su al'imam malik da su az-zuhri da su fiyanain domin shi saduqun ne bai kai rutuba ta fika ba a gurin al-hafiz ibn hajar to cewar shi a jallu makani ya ce matsayin ja'afar cikin riwaya a jallu makani sai dai a ce saboda girman shi da darajar shi ba saboda wato kwaliti da ake kallo a yi riwaya ba don akwai kaulin da ke cewa mutanen da suka kasance sun shahara da alkhairi sun shahara da kima da daraja ba a bincike ma akan shin za a karɓi riwayar su ko ba za a karɓa ba kuna fahimta wanda yasa wasu suka ce ana karɓar riwayar Abu Hanifa amma idan dai za a kalli ka'idojin da malaman hadisi suka sa to duk matsayin mutum sai an gwada shi inda ba sahabi bane shi sai an auna an gani wannan yasa wasu suka raunata Abu Hanifa a gurin a babin riwaya ta hadisi amma dai a babin fatawa a babi na ilimi da istinbati matsayin shi ya kai matuka kamar shi ma Ja'far din Ja'far sadiq banda qurba kasancewar shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malami ne bi ma'anar kalima Abu Hanifa ma yayi karatu gurin shi Imam Malik ma yayi karatu gurin shi malami ne kwarai yana ana daraja shi ana kimanta shi bayan kuma cewar shi kasancewar shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmin kirki yana girmama shi to amma nan da yace fa makanu fiha ajallu makani wasu malaman masu sharhin nuniya suka ce ba mamakin kahbani dan kar a jingina shi zuwa ga nasibanci an gane ko yasa ya faɗa haka amma sai mu ce a'a kawai ra'ayin shi ne ya kai ai ya faɗi ra'ayin shi akan mutum ko dan ba mai mutum an ka kalli nuniya ka san ba mujamala tattare da al-Imam al-Qahtani ba mujamala bace ba kawai dai shi abin da ya zaba ne dan zaka iya samun a gurin wani malamin hadisi ya dauki wani a matsayin Jabal Uhudin a gurin hadda gurin wani kuma ya ce mai da'ifi ne ya ce mai da'ifi ne kai wanda yanzu an-Nasa'i Bukhari da Muslim su yabi mutum su ruwaito daga gare shi shi kuma ya ce ba za a karba ba gani dan wato raunatawa ko addalawa al'amari ne nisbi sai dai akan hada maganganun malamai sai a fitar da wanda yafi karfi wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum